أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shida ga watan hudu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ranar ishirin da takwas ga watan tara miladiya dubu biyu da ishirin da biyar alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abun da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumuddin islami da yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar da jiya mun yi tafsiri a cikin suratun naba kenan yau insha Allah za mu tashi cikin suratun nazi'at daga farkon sura zuwa abunda Allah madaukin sarki ya so Allah ya taimaka ya ba mu ikon faɗin abun da yake daidai abun da yake kuskure Allah ya kare mu suratun nazi'at sura ce da yake an saukar da ita a makka sura ce makkiya tana da ayoyi arba'in da biyar tana dauke da kalma dari da saba'in da uku tana dauke da harufa dari shida da منن دا سنگي کو هر وي دې شي د هغې یا دا شي کې هر وي دې شي د هغې انا مسلم سره یو ډول ټول تنا تنا تدم حالم شي نه رايو یدې kuma halin ƙarshe na rayuwar mummune ne wannan tabbas ne duk mummunin da zai mutu a ƙarshensa zai shiga wani hali na canji irin rayuwar da ya rabu wani suka za su karanta da wani yaya halin da kafin suke kasancewa da sun zo rayuwa na ƙarshe da kuma halin da mummune suke kasancewa idan sun haka kuma dole za su karantar da mu biyayya na mala'iku a bisa tsarin da aka yi da za mu ga cikin surar labarin da Allah ya ba mu na annabi Musa a yayin da ya sai ke shi zuwa Fir'aun kuma surar za mu ce usulubi na da'awa yadda ake kiran manya zuwa ga addini da yadda ake kiran sauran kamar da mutane su za su karantar da mu halin da zai canza na yanayi na ce an yi kusa cikin bakwai kusan kashin biyar a shi su da za su karantar da mu tsoron tsayuwa gaban ubangijin sa ran tashi a rikin kuma ya hana ransa yin abun da bai dace ba da kuma wanda ya bi son zuciyarsa Allah madaukin sarki ya yi mana jagora aya na farko Allah subhanahu wataala yake cewa bayan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinƙai Allah ya ce wan nazi'ati garqa Allah yana rantsuwa da mala'iku wayanda suke fizgar rayukan kafurai da fajirai a cikin tsanani a yayin da za su mutu wanna zi'ati garqa Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke fitar da rayukan kafurai da mujrimai a cikin tsanani yayin da mutu su ta zo musu wanna shiɗaci na shiɗa Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da mala'iku da suke karɓar rayukan muminai a cikin sauƙi da tausayi yayin da suka zo rabuwa da duniya. Wanga ayoyi sai mu haɗa su da hadisin barra bin al'azib, Allah ya ƙara yadda da su yake cewa wata rana mun taho tare da manzo sallallahu alaihi wasallama wajen jana'izar wani mutum da ya mutu daga cikin mutanen Madina yace muka zo a kabari bamu tarar da an kammala gina kabari ba sai manzo Allah ya tsuguna mu muka zagaye shi muka zauna ina rike da icce yana su yana tsakara shi a cikin ƙasa sai yace da mu ista'idu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah ya kare ku daga azaban kabari fa qulna na'udhu billahi min azabil qabr muka ce muna roƙon Allah ya kare mu daga azaban kabari manzo Allah ya ce ista'idhu billahi min azabil qabr haka dai manzo Allah ya musu wannan wasici suka ce muna roƙon Allah ya kare mu daga azaban kabari sai manzo Allah ya ba su labari yace innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalan min al-akhirati nazala alayhi mala'ikatun min as-sama'i bidul wujuh ma'ahum kafanun min akfan al-janna wa hanutun min hanut al-janna ce bawa mu'mini idan zai bar duniya zai je lahira za a sauko masa da mala'iku daga sama zai daga kai sama sai ya ga malaikunan sun taho mai masu fararen huskoki suna ɗauke daga likafani daga cikin likafanin aljanna da turare da za a same tun daga aljanna an zo mai da turarensa sai sun zo gurinsa daga nan sai ga idanuwa sun yi sama yanzu ya daina ganin komai yana neman makomarsa kawai to anan ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa za su zare ransa kamar yadda ake tsaye ruwa daga bakin sarka kamar ka ji kishi ka bule fiyawa ta ka tsararo ruwa kaga cikin sauki za su hito kamar haka ran mu'mini yake fita idan ya zo ƙarshen rayuwar shi a cikin hadisin manzo Allah ya bayyana mana cewa shi kuma kafiri idan ya zo ƙarshen rayuwarsa nazala alaihi mala'ikatun minas sama'i sudul wujuh mala'iku daga sama za su zo masa masu baƙin fuska suna tafi da kayan aiki na karɓar ransa lokacin da ruhin mutum zai ga wa'innan mala'iku zai warwatse a cikin jikin mutum yana takansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa'innan mala'iku umarni su ciro wannan ran ko ta wani hali za ga ana fincikar jikin mutum ana ɗibar rai yana ihu ba a ji yana kuka ba a ji shi ne sai Allah yake cewa wannan zai garka ina rantsuwa da wa'innan mala'iku da suke fisgarran kafiri da ƙarfi a yayin da suke fitaransa wannan shiƙa ce na shiƙa ina rantsuwa da mala'ikun da suke fisdaran mu'mini a cikin sauƙi wasabihati sabaha Allah ce ina rantsuwa da mala'iku da suke yin tasbihi yayin da suke safkowa daga sama ko yayin da suke hawa sama. Mala'iku da suke kai kawo tsakanin sama da ƙasa, Allah ce ina rantsuwa da su. Fassabiqati sabaqa ina rantsuwa da mala'iku wayanda suke gaugawa wajen zartar da umarnin Ubangijinta. Kasan su mala'iku la ya suna lahama a idan sun ɗauki ran mu'mini za su yi gaugawa su kai shi inda ya dace in ma sun ɗauki ran wanda ba mu'mini ba za su yi gaugawa su kashi inda ya dace ba sa wasa Allah subhanahu wata'ala ya ce falmudabbirati amra Allah yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke zartar da al'amuran Ubangiji ma'ana masu yin aikin da Allah ya umarce su da shi kowace tana sarrafa aikin da Allah ya umarce ta da shi mala'ikan da aka wakilta da kula da kulawa da iska yana aikin shi mala'ikan da aka wakilta don kula da saukar ruwan sama yana aikin shi mala'ikan da aka kula da aka wakilta don kula da karɓar rayukan bayi yana kula da aikin shi falmudabbirati amra ina rantsuwa da mala'ikun da suke sarrafa al'amura da umarnin Allah subhanahu wataala Allah yake cewa yawma tarjufur rajifa nan ne ko yau matarjufin rajifa ranar da a ma'ana za a yi busa ta farko ranar da ƙasa za ta jijjika sanadiyar busa ta farko da za a yi ni ne yau matarjufin rajifa a yau matattaribul ardu bin nafhatil ula ranar da ƙasa za ta yi jijjiki sanadiyar an yi busa ta farko shi ne busan da Allah zai karɓi ran kowa wanda za a yi mutuwa kenan Allah ya muna jagora iya nafhatul imata shi ne busa na mutuwa ta ciba'u harradifa mai be da ita tana be ma'ana busa na biyu tana biye bayan busa na farko kun gane? shi ne busa na tashi za a yi busa karo na farko bayi su mutu Allah ya karba ayyukan bayansa sai a ƙara yin busa ta biyu duk wanda yake bayan ƙasa zai tashi busa ta biyu kenan da tabawa harradifa Abu Huraira yake ba da labari yake cewa tsakanin busa ta farko da busa ta biyu abinda yake tsakaninsu shine arba'in aka tambaye shi kwana arba'in ya ce a'a bai sani ba kwana shekara arba'in bai sani ba wata arba'in bai sani ba wal ilmu indallah shi yasa malamai su su ce yan kai gusa ta farko kowa ya mutu zai zamanto babu kowa a raye sai bayan shekara arba'in sannan Allah ya umarni a sake gusa dan a tayar da mutane wal ilmu indallah Allah subhanahu wataala yake cewa ƙulubu yau ma'izi wajifa wasu zukata a wannan rana suna cike da tsoro wajifa ai ha'ifa mana zukatan kafirai da wanda ba su bi Allah ba suna cike da tsoro a ranar tashi alkiyama a basaru ha khashi'a ganinsu yana cikin ƙasƙanci da kakalle su suna cikin ƙasƙanci da wulaƙanci gane ko saboda Allah yake cewa ya kuluna su kafirai wa'inda ba su yi da tashin alkiyama ba suna cewa a inna lamar dodo na filhafira shin yanzu mu za a sake tashin mu a bayan ƙasa bayan mun yi rayuwa mun mutu mun diddige yanzu za a dawo da mu tambaya suke wannan tambaya ta izgilanci ba ta imani ba da ƙuluna inna lamar duduna fil hafira yanzu mu za a tashi za a dawo da mu a bayan duniya a bayan ƙasa mu yi wata rayuwa bayan mu riddige a idza kunna izaman nakhira yanzu idan mun zamo mun kasance ƙasusuwa da diddigaggu ƙashi wanda ya bushe ya sha rana rana ta fere har in kana taba shi yana komawa kamar alli suna cewa in mun koma kamar haka za a iya tashe mu qalu sai suka ce tilka idan karratun khasira lalle fa wannan komawa ce komawa asararriya ma'ana komawa ce wadda la amra fi wuqu'iha ba ma fatan wani alheri bayan kasancewa ta ma'ana ba wata komawa ba ce malakhairi a faɗansu su kamar yadda suka yi imani da wani mana babu riba wannan komawa shi ne sai Allah subhanahu wataala ya bada amsa ya ce a fa inna ma hiya zakiratun wahida ai idan an buƙaci a dawo da mutane su dawo duniya ba wani aiki ba ne tsawa guda ce kawai za a yi za a yi busa ne guda ɗaya fa'ilahun bisahira sai zamanto ga su a bayan ƙasa su wa'innan da ke musun tashin alkiyama gane ko fa'ilahun bisahira ai fa'ilahun ahya ala waje hilar sai ga su kawai sun zama rayu a bayan ƙasa in ka yi busa na farko za a yi ruwa ruwan tsiro kun san kamar da annabi ya bayyana mana in mutum ya mutu duka jikinsa zai rididdige ya nike ya koma ƙasa bancin akwai wani ƙwayan halitta da yake a kwankwasonsa shi kaɗai ne ba zai lalace ya yi ruwa kamar da ciyayi suke tsiro a haka mutane za su tsiro da yi busa ta biyu sai kaga kowa ya hito a bayan ƙasa fa ilahum bisahira sai ga su a bayan ƙasa ajabut zanab shi kadai ne ba zai lalace ba inda masu bincike sun yi bincike cewa lalle mutum na adam ya mutu komai yana ƙara aiki a ƙashin shi ne akwai wani ƙwaya na halitta wanda shi in an ƙona shi bai lalacewa in an sa shi ruwa bai lalacewa da haka ne shi ne zai tsirowa sai kaga mutane sun yi tuwa ban ƙasa ko dabba ta ci mutum shi dai wannan yana sai Allah subhanahu wata'ala ya zo ya ba mu labari game da ƙissar da ta faru tsakanin annabi Musa da Fir'aun menene hikimar kawo wannan ƙissa nan shine sanyaya zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin da'awa yana da wahala lokacin da ka zo kana wa'azi gari ya yi zahi damuwa ta yi damuwa sai a baka tarihin wasu da suka bi hanya irin taka amma kuma ga yadda ya kasance da su sai ka ji ka ƙara kura shi ka ƙara samun gari yesu Allah ya ce da annabinsa hal a taka hadithin musa shi labarin annabi musa ya zo maka alaihissalam ibna dahu rabbuhu yayin da ubangijinsa ya kiraye shi bilwadil muqaddas a wani guri wanda yake tsarkakakken guri ne duwa wanda ake ce da shi duwa walil muqaddas ay walil mutahhar a bagire mai tsarki shine tsakanin sham da misr lokacin da annabi musa ya zo zai zo yankin sham Allah ya kiraye shi shi sana Allah yake ba mu labari Allah ce idna dahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa yayin da Ubangijinsa ya kiraye shi a guri mai tsarki da ake ce da shi duwa. Me Allah ya ce da shi, sai Allah ya ce da shi, "Idhab ila Fir'auna, ka je zuwa ga Fir'auna, ka je da ayoyi na wajen Fir'auna, kai masa wa'azi, innahu tagha domin shi ya wuce ƙa'ida a wajen kafirci, shi a kafircin shi ma ya wuce haddi, ka je kai masa wa'azi. Faƙul ka ce da shi in ka je hallaka ila an ta zakka shin kana da buƙatar in shiryar da kai hanyar da za ta zama sanadiyar tsarkakanka daga kafirci zuwa ga musulunci wa ahdiyaka ila rabbika kuma in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka mana in nuna ma hanyar da za ka yi ma Allah da'a biyayya mana abin hanyar da za ka yi ma Allah biyayya fatahsha ka samu jin tsoron sa kaji abin da aka ce da annabi Musa ya ce da Fir'aun. Shi yasa wani sura Allah ya ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ku yi masa magana mai taushi ko zai wa'azu ji tsoron Allah. Da wannan bangare na ayoyi ne maluma suka ce da'awa yadda ake kiran manyan mutane yana da bambanci da yadda ake kiran mutane game gari. Kai mai wa'azi ya kamata ka san lafuzan da za ka yi amfani da su a wajen da'awa kazu za ka yi ma mutum mai jama'a wa'azi kakka yi mai gatse kakka faɗi maganganu wanda ba su dace ko da ba mutumin kirki ba ne kuma a ƙa'ida na wa'azi idan ma wani ya ce baya buƙatar kai masa wa'azi kuma yana da mahimmanci in ya saurare ka a wani lokaci ka rabu da shi har lokacin da yake buƙata sai kai masa wa'azi ana dai son mutum ya sa hikima a yayin da yake kira zuwa ga addinin Allah fa'arahu al'ayatul kubra sai ya nuna masa ayarsa mafi girma wace aya alama da take nuna cewa shi annabi Musa manzo ne daga gurin Allah cikin ayoyin da Allah ya aiko annabi Musa da su da ke nuna shi annabi Allah ne wacce ce tafi girma ita ce sanda hiyal asa allati tahawwalat ila rubanin azim wadda ta juya ta zama babban maciji ita ce aya mafi girma daga cikin ayoyin da annabi Musa ya zo da su zuwa ga Fir'auna Annabi Musa ya ma Fir'auna wa'azi yace ni Allah ya aiko ni zuwa gare ka yace haba ina hujja yace ga sanda na zan jefa ta za ta zama maciji da ya jefa ta yace ai sihiri ne yace to a kawo yan sihiri yan sihiri da suka zo suka kalla suka kalla suka gane cewa wanga ba sihiri bane ya wuce sihiri wannan mu'jiza ce nan take dai suke da rabo suka yi imani Fir'auna yake cewa shine yake sanar da ku innahu lakabirakum alladhi allamakum as-sir ko ba haka bane ci a wannan shine koya muku sai daga ce ne da Allah subhanahu wataala yake cewa anan fa arahu al-ayata al-kubra ya nuna masa aya mafi girma shine ya nuna masa sandar da yazo da ita ta zama maciji bayan da sanda ce fakadhaba wa asa amma annabi Musa amma fir'auna sai ya karyata annabi Musa wa asa kuma ya saba masa Allah ka yi mana jagora shi fa mara gaskiya duk yadda za ka zo mai da hujja sai ya kawo hujja don ya ƙaryata hujjarka kuma ya san shi bai da hujja yanzu duk yadda ka iya wa'azi ka iya kawo hujja in ka gama kat wala ɗan bida yana da magana da zai gaya ma ya nuna cewa to ai shi ma ka sani da ka harkar dawa sai dai hakuri, sai an yi hakuri. su wayannan mutanen banza duk sada za ka faɗi abu suna da abin da za su suna da amsa sai dai amsa kuma ba ta gaskiya ba ce shi sa Allah ya ce sun ma'adibara sai ya juya baya ya ƙi karɓar gaskiya yas'a yana mai dagewa wajen ci gaba da bijirewa annabin musa sun ma'adibara yas'a ya juya baya yake karɓar gaskiyan shine adbar ya juya ma gaskiya baya yas'a kuma ya ci gaba yana bijire wa annabi Musa fahshara sai ya tare jama'arsa shine fahshara ay fa jama'a fanada sai ya kiraye su ma'ana yace aje a tara mai mutanen gari kowa ya zo ya taro kowa ka tara shi fanada yake kuwa da babban murya faƙala yake cewa da su mutanensa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi girma to anan wasala fir'aunu ila qimmatil kufr to anan fir'auna ya kai ƙarshe a kafirci alahin ya dangane dadi ya yi ta ƙaryar shi cewa shine Allah shine kaza Allah ya kyale shi to yau yana tabbatar ma duniya shi a Allah in ma akwai to shi ne babba kai mutum akwai ƙarhin hali wallahi wallahi mutum akwai ƙarhin hali shi fa ya san ƙarya ya kai ba masu take bayansa sun san ƙarya yake amma da haka zai ƙarhin hali ya gaya ma duniya shine ubangiji mafi daraja shine sama babu kowa sama shi fir'auna in ba da hauka ba ƙasan nan da kake takawa ba kai kai ta ba ba ta babanka ba ce ranar nan da take hitowa ba ka san yadda ake tana fitowa ba in za ta faɗi ba ka san yadda ake ta faɗi ba ruwan nan da kake sha ba ka san yadda aka yi shi yadda kai kake jin kanka hakan haka shi ma fir'auna yake ba kowa ba ne amma saboda mulki ya ɗebe shi wai ana rabbukum al'ana shine sai Allah ya ba da labari a cikin wannan ayati fa akhadahu Allahu sai Allah ya kama shi nakal al-akhirati wal-ula uquban farko da ƙarshe mana Allah ya kama shi da uquba duniya da lahira anan duniya Allah ya kama shi da uquba ta nitsewa cikin ruwa wal shine haka ne ko bil azabi fi dunya wal akhirati Allah ya kama shi da azaba duniya da lahira anan duniya Allah ya kama shi ta hanyar nitsewa cikin ruwa ranar lahira kuma Allah ya shigar da shi wutansa Allah kare mu kun san mutuwa jama'a kala biyu ne mutuwa ta zo ma ba zata ta tana da sauki irin mutuwar da duk alamomi na zaka mutu ka gani kuma baka son mutuwar kuma sai ka mutu zan kama misali ka tuka mota ka zo cikin gangare ka lalabe burki burkin yaƙi ci babu shi mota ta kwarari rami kuma ka tabbatar da ramin za ta faɗawa ka yi dabara ka buɗe farto ta ƙi buɗewa ka ihun ka ihun ka ƙare da ƙarshe dai na zaka ka gani ka ga mutuwa ka ganta nan kuma sai ka ta irin wanda ta shafi su fir'auna kenan fir'auna lokacin da ya zo bakin ruwa shi ya tabbatar da in ya shiga bahita a wannan lokaci duk wata dabara da zai dan ya dawo yayi amma ba a dawo an take inda dokin da ya zo sai Allah ya sa Jibril ya zo da siffar doki ya shiga gaban dawakan fir'auna da mutanensa ya shiga teku suka bi shi duk wanda adda karhi ya rike dokin shi yayi ina doki ya bi saurar da wakai kawai ya shiga ruwa da su waka ku dauka cewa da fir'auna ya zo bakin ruwan haka kawai ne ya shiga a'a yayi iya da barin sa kai ya shiga ne a'a babu sai ya shiga Allah sai ya kama shi da wannan Allah madaukin sarki ya muni jagora shi sai Allah yake cewa inna fi dhalika lalle a cikin wannan al'amari mana kissar fir'auna da abin da ya shafe shi na azaba la'ibratan akwai abin wa'azi shine la mau'iza akwai wa'azi liman yakhsha ga wanda zai ji tsoron Allah subhanahu wataala to wane ne zai ji tsoron Allah shine mu'mini wanda yake taqi mai bin dokoki na Allah Allah subhanahu wataala yake cewa aya ta gaba kun san dai tun farko na yi muna misali cewa wannan kissa da aka kawo ta Fir'auna da Musa a cikin wannan sura ishara ne zuwa ga sanye zuciyar manzon Allah kina duk wanda yake yana tafarkin da'awa dole yana iya karanta dole zai rinka karanta irin wa'annan ayoyi dan ya rinka samu sarari ana ka zo kai ma wani wa'azi kai wa'azi ya yi kiyasi ka ce da Fir'auna da Musa kenan sai ka samu sarari dan wani duk iya magana ka sai ka kare sai shi magana guda duk ya rusa maganganunka kuma an zauna haka kenan Allah yake cewa wayanda ke ganin in an mutu ba za a tashi ba a antum ashaddu khalqan shin ku ne kuke da wayai halitta amis sama'u ko kuma sama tambaya kenan banaha da Allah subhanahu wataala ya gina ta yayi ta gini kamar ginin da kuke yi ku yi da babbaru ku haka Allah ya gina muku sama yanzu abin tambaya da a ce ka kera mutum da a ce ka kera sama wani rahi antum ashaddu khalqan am as-sama'u bana shin ku mutane ku ne kuke da waya halitta ko kuma sama da Allah ya gina ta rafa'a samkaha Allah ya ɗaukaka rufinta ai ala saqfaha Allah ya ɗaukaka rufin sama ka hau jirgi duk inda zai yi ta yi baka tokaro sama Allah ne ya daga ta sama fasawaha kuma Allah madaukin sarki ya daidaita ta ma'ana babu inda take da gangara babu inda take da tsaga babu inda take da kwari haka Allah ya daidaita sam shine rafa'a samkaha fasawaha Allah ya ɗaukaka rufin sama ya je sama sosai fasawaha kuma ya daidaita ta ba tare da wani gangare ba ko wani tsaga wa aqtasha laylaha kuma Allah ya sanya dufu a cikin darenta mana Allah subhanahu wataala ya sanya ma sama duhu yayin da rana ta fadi kadibo duk hasken da kake gani da rana ta fadi in ka daga kai sama sai kaga tayi duhu wa yasa wannan duhu Allah shine yayi wannan wa akhraja duhaha kuma Allah subhanahu wataala shine ya bayyana hantsi shine rana shuruqu shams haske na yini da kuke gani Allah ne ya bayyana shi a cikin sama wannan ayyuka guda hudu kula da su yin sama aiki ne a yi ta ta yi sama can aiki ne wani lokaci kaga duka ta dau duhu yanzu in kai tawai za ga duka sama ta dauki duhu yin duhu aiki ne ko ba haka bane wani lokaci kaga ta dauki haske duka aiki ne duwa ke wannan aiki Allah yake akwai hikima da yake sama take daukan duhu wani lokaci da rana kaga ta yi haske shi ma akwai hikima Allah yana son ya mai da hankalinmu mu gane cewa Allah yana da kudura akan yin abubuwa na ɗaya mu mutane muna da sinadari na yin lantarki ko ba mu da eh masu yin masu nijelek ba ana hada wayoyi don a yi wuta ta lantarki ba ko ba haka wani ba ga haske nan muna gani ba to ina wayoyin da ake hada da a yi duhu sai dai a kore shi ko? sai dai a kore duhu amma ya akai akai duhu ba sani duk wani da ya karatu ya zurfin karatu yana iya ce ma a ilmance ana hada kaza da kaza sai ya bada haske to me da me ake hada ya bada duhu inan ba banza bane akwai hikima kula da kyau a mota wutan mota da ake haskawa tana da haske ko bata da haske akwai haske da zai kaga ya bada irin wannan masara akwai haske da zai bada fari fas akwai haske kala kala yanzu nan a nan zaune ina yin lissafa ma haske mabambanta kala goma ko ashirin don Allah ku lissafa min duhu kala nawa kun ka sani eh to an ce kala guda ina wanda ya san kala biyu shi kawo mana kenan Allah ya ce shi yayi abin baban za bane akwai hikima mana wanda ya yin wannan ya kamata mu mi kauya gare shi shi yasa Allah yake bayyana mana nan Allah yake cewa eh wal arda ayat da makaranta rafa samkaha fasawaha Allah ya ɗaukaka rufinta kuma ya daidaita ta ba ta shalai da haka ji ko ya sanya duhu a cikin sama yayin da dare yayi ba a kharaja duhaha kuma ya fitar da hantsinta mana ya fitar da haske da rana cikin sama Allah ya ce wal arda ba'da zalika tahaha sannan bayan haka kenan ba da khalqis samai bayan an yi sama ita kuma ƙasa ta haha ai ba saɓaha sai Allah ya shimfiɗa ƙasa ƙasar da aka shimfiɗa ta da wani sinadari ne aka yi ƙasa kasan akwai abin mamaki ƙasa za a gansu kala-kala ne amma da wani sinadari aka yi ta Allah kada ya sani Allah ya ce shi ne wannan yake a kharaja min hama'aha daga cikin ƙasa Allah ya fitar da ruwanta mana a cikin ƙasa akwai idanuwar ruwa Allah ce mu muka san mun aje ruwan kuma mu muke fito da su idanuwar ruwa kala-kala ne wani sai an yi gina can a cin mishi wani kuma za ka je a hanya ma sai ka ga ruwa nan na bulbulwa cikin cikin ƙasa Allah ce duk mu muka yi wannan idanuwar ruwa akhraj min hama'aha wa mar'aha da kuma wurin da ake kiyo aiwa an bata fiha ma yar'ahun nas abinda mutane suke rayuwa da shi suke abin nan suke ci na dab abin nan tsirrai da kuma saurar kayan marmari Allah ce dumu muka fito da shi kun gane misali ko da ruwa da itacen da suke hitowa su bayar da kayan marmari Allah ce mu ne muke fito da su wal jibala arsaha sannan duwatsu Allah ya ce muka tabbatar da su a cikin ƙasa haka saduwa zo suka ɗaure ƙasa ba ta jijjigi a ta'allakun duwannan abubuwa mun yi su don jin daɗi gare ku ko mutane don ku amfana da su wale ana amikun da kuma dabbobinku dabbobinku na nema su ne raƙumma shanaye tumakai da awaki don su ma su samu natsuwa kuma ku samu natsuwa Allah ce shi ya samu kai wannan muka fito muku da ruwa a cikin ƙasa muka fito muku da ciyayi da kayan marmari Allah ce duk muka yi wannan abu ku dai sani fa idza ja'ati tammatul kubra haka ne ko idan kiyama ta zo al-kubra ay shiddatul uzma idan tsanani mai girma ya zo shine ranar al-kiyama idan rana mai girma ta zo ko kuma idan yini mai tsanani mafi girma ya zo shi ne tsamatul kubra tsanani mafi girma a yaushe shi ne ranar tashi alkiyama shi ne fa'iza ja a ci tsamatul kubra yayin da alkiyama ta zo ko kuma yayin da tsanani mafi girma ya zo a ranar tashi alkiyama yau mai ya tazakkarul insanu masa to ranar nan ɗan adam zai tuna abin da ya aikata ya za a aikata abin da ka aikata za a bai jiroma da shi ne don aikin da kai ran nan za a bijiro ma da shi ka ganci sai ka tana a wallahi ni ne fa wallahi ni ne ni kaza ni ne na na shiga uku na lalace wallahi ni ne mala shi ba ina nuhin ni ba ko ba haka bane Allah ya kare mu kaga wanda bai yi daidai ba yana ya lalace Allah kada ka samu yin irin wannan da na sani shine yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a ranar da dan adam zai tuna abin da yayi zai ganshi wa burrizatil jahim liman yara za a bijiro da jahannama ga duk wanda zai ganta Allah ya kare kun san mazala ya fada ya ce yuta bi jahannam ranar kiyama za a zo da jahannama malaku za su zo da ita walaha mi'ata ay walaha 70000 zimam ko walaha 70000 zimam tana da linzami 70000 wafi kulli zimam saba'una alif malak a kowane linzami akwai malaka dubu saba'in kuta jahannama da za a zo da ita a hilin kiyama rike da ita ake kun san wa uzlifatil jannatu lil menene wa burrizatil jahim toran nan na za a yi wannan aiki aljanna tana sama ne sai a kusanto da ita dan wanda za su shiga wata kuma tana ƙasa ne sai a ce ma mala'iku koyo kusa da ita to saboda ƙarhin da take da shi da yawan da take da shi mala'ika dubu saba'in za su riƙo ta tana riƙe da makami dubu saba'in a kowane makami akwai mala'ika dubu saba'in da ke da shi mala ismail ran da muka lisa mala'ika miliyan nawa mala'ika miliyar tara miliyar hudu da miliyan ɗari tara su za su zo rike da wuta ranar alkiyama duk da haka tana neman ta kwace musu ya kake musa ta girman jahannama wasa ne labin na ya wuce wasa duniya fa in Allah ya so mala'ika guda sai ya zo ya ɗauke ta kamar masan kwai ya juye ta amma mala'ika miliyar hudu da miliyan ɗari tara jahannama tana neman ta gagare su abin wasa ne? Allah ba wasa ba Allah kada ka sa mu ga wutan jahannama gani na ban tsoro Allah ce fa amma man tsaga amma duk mutumin da ya yi ɗagawa mana ya kibin umarnin ubangijinsa wa athar al-hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya kan lahira da innal jahima hiya al-ma'wa to wutan jahannama ita ce makomarsa to amma man khafa maqama rabbih amma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa dan tambayoyin da Allah zai yi masa wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa game da bin son zuciya fa innal jannati hiya al-ma'wa to lalle aljanna ita ce makoma a gare shi kaga son zuciya yana halakarwa duk wanda ya bi son zuciyar shi akwai matsala amma wanda ya bi Allah ya bar son zuciyarsa ranar kiyama Allah yana mai bishara da aljanna yas'alunaka anis sa'ati su dai kafirai suna tambaye ka anis sa'ati game da tashin alkiyama ayyana mursaha yaushe ne za ta tashi tambaya ba ba dan su imani ba tambaya ta izgalanci ba a to yaushe ne kiyama ba tambaya dan su yadda ba tambaya ta izgalanci kamar ka wuce ne wando bakin ƙoro sai ɗan bida ya ce kai gyara wandonka na Allah maganar nan tashi me take kunshe da shi yabo ne ko izgilanci izgilanci ne sai ga wacce ka kyale shi ta ga suke wannan tambaya misalin na kane sa ce ayyana suna tambaya ka game tashi alkiyama yaushe ne mursa yaushe ne matabbatanta yaushe ne za a yi tashi alkiyama Allah subhanahu wataala ya ce fi ma anta min dhikraha me kai ka ambatonta ma'ana kai baka san lokacin da za ta faru ba ila rabbika muntaha matukar sanin lokacin da za a tashi alkiyama yana ga Allah ne shi kadai nama anta munzir kai dai mai gargadi ne mai yakhshaha ga wanda zai ji tsoron abun da zai kasance da shi a ranar tashi alkiyama wanda kai kai wa mutane gargadi cewa fa su kiyaye abin da zai iya samu su ranar tashi alkiyama amma babu ruwanka da abin da ya shafi kiyama yau mai raunaha ranar da su kafirai za su ga kiyama ta tsaya lam yalbathu illa ashiyatan za su rinka cewa ai su ba su zauna ma a duniya ba face karshen yini ashiya karshen yini daga azhar zuwa faduwar ran shine ashiya wani zai ce ai bakin nan ne shi yasa Allah cewa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayr sa'a dan da kiyama za ta tsaya masu ne za su ce sun rantse da Allah suke a duniya ma in ma sun zauna awa guda na su kai kahiri in ya shekara dubu a duniya ranar kiyama zai ce shi wallahi ko awa guda bai yi ba ya manta nan ne yasa duniya kayan banza ne duk kwanan da kai a duniya yan ka lada ka manta da shi kun gane misali ko kaga mutum yana haka yana haka yana haka yan ka tambaye ka kwana nawa kai a duniya sai ka ce ah kai kama taba kwana ne shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar kiyama za a zo da wanda ya kowa jin dadi a duniya kamar duk duniya a tara mutanen duniya sai a dauko wanda ya kowa jin dadi a duniya sai a dauko shi a tsoma shi cikin wuta sai a cirke sai a ce ka taba jin dadi ko sai sai ce wala bai taba jin dadi a rayuwar shi haka ma wanda ya kowa cin bane a duniya sai a dauko shi a dan tsoma shi aljanna a jayake a ce mai ka taba jin wahala a duniya sai ce wala bai taba jin wahala a duniya ba ya manta duniya duniya ba wani abu bace Allah ya samu da ya samu lahira aw duhaha ko kuma farkon yini duhaha fitowar rana zuwa lokacin hantsi inan ranan nan shine Allah ya ka annahum yawma yarawnaha ka ce dai su kafirai ranar da za su ga tashi alkiyama lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha ba zamna a duniya ba a raye face ɗan ƙarshen yini ko kuma farkon yini yana iya ba da wannan ma'ana kuma yana iya ba da ma'anar zaman da suka yi a cikin kabari duk daɗewar da kafirai suka cikin kabari suna fa cikin ukuba inda za su tashi ranar tashi har kiyama sai su ga wannan ukuba da suka sha cikin kabari kamar ɗan ƙarshen yini ne ko kuma farkon yini Allah madaukin sarki ya mana jagora wannan shine ƙarshen wannan sura suratu annazi'at za mu je suratun naba'i ko? eh? suratun abasa ko? abasa wata walla suratun abasa ana ce da ita sura ce wadda take ba da labarin wannan makahu sura ce ita ma dai makiya ce tana da ayoyi arba'in tana da ayoyi arba'in tana da kalmomi ɗari da talatin tana da haruffa ɗari biyar da talatin da uku sura ce da take karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko hali na manzo sallallahu alaihi wasallama da ya samu canzawa tare da kasancewar shi ne mafi haƙurin masu haƙuri cewa mutum komi haƙurin shi akan zo wani position da zai iya canzawa a cin masa kuma sura za ta karanta da mu falalan da makafi suke da shi in sun bi Allah an gane ko wani da ya zama makaho to shi ya zama abokin waɗan limamai kullum yana fi zabi Allah a masallaci limamai na ce ba a karfi zabi Allah yana faɗa a'a ai makamta ba wasa ba ce Allah yi kama kawo ai ba rena ka bane ba rena ka bane Abdullah bin Maktum yana daga cikin mutanen da manzo Allah yake girmamawa kamar yadda zamu ji a cikin wannan sura saboda matsayin da manzo Allah ya bashi har ya kai in manzo Allah zai ta ya Madina shi za a ba matsayin sarki kujerar sarauta ta manzo kujerar shugabanci ta manzo Allah shi yake bar mana so biyu yana jagorancin kujerar shugabanci bayan manzo Allah ya taya kaga shi makaho ba wasa bane sai dai in ya zama da kekin makaho sannan daga cikin abin da sura take karantar da mu lamarin da'awa mafi yawanci waɗanda ake hangen za su karɓi da ba su ke karɓata ba kuma sura za ta karantar da mu cewa kai mai da'awa ka yi aiki da waɗanda ka samu waɗanda ba su zo ba kada ya dame ka gane? Allah maɗaukin sarki yau na shagora da dai sauran abubuwan da za mu je a cikin wannan sura za mu fara da faɗin Allah maɗaukin sarki bismillah rahman rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a aya na farko abasa wa tawalla haka ne ko abasa abinda yake da abus shine zuhurul ghadab hushi ya bayyana a huskar manzo sallallahu alaihi wasallam watawalla kuma ya juya baya saboda mi an ja'ahu al'ama saboda makaho ya zo masa kuje yadda kissar take shi abdullahi bin um maktum dama ya riga musulunta amma bai gani kina wanda bai gani shi ba karatu yake ba hadda yake yi to zai zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi a koya mai wasu ayoyi in ya haddace sai ya zo a ƙara mai wasu to in ya taho bai gani zai gane akwai wasu gurin manzo Allah ko bai ganewa eh bai ganewa sai wata rana manyan manyan kafirai a zamanin manzo Allah sun zo sun kawo mai ziyara ana tattaunawa manzo Allah yana kwatanta musu musulunci sun zauna suna sauraron shi to kun san daga cikin hikima da Allah ya manzo Allah inda zaka saurare shi da natsuwa zaka fahimci shi su kuma jagorori ne in za su musulunta da yawa za su musulunta sanadiyarsu ko ba haka ba yanzu sun zo munzo Allah yana musu bayani sun fara saurare sai ga wannan makaho ya zo yana ce ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah yanzu shi za a jiyo a saurara wa'ancan su watse ko kuma kyale shi za a yi a saurari waɗannan da a kama su eh ba kuma ni ansa ba zomobi ne kake da su gudan ka ɗaure shi gudan ya shiga tarko baka riga ka kama shi ba idan ka ji motsi hankalinka ina ya fi tafiya eh wancan da baka kama ba ko to wannan ɗabi'a ne na mutum in ka samu abu to yanzu hankalinka ba kan shi yake ba wanda kake so ka samu hankalinka ya fi karkata zuwa gare shi shi dama daga an same shi ko da ba a yi karatun a yanzu ba in an jima ana yi wa'inga ko in an same su sai an samu ƙari saboda suna da mabiya to kaji abin da ya kawo hankalin manzo Allah ya karkata ga wa'innan ba dan ya rena wancan ba amma duk da haka shi hakan Allah ba ta mai ba Allah ya ce a'a ai bai kamata a kyale shi ba ka gyara abun da kake da shi tukuna ka je nema abun da babu ana tare da ni ko? ka yi har da izo ɗaya to bai zaunu da kyau ba sai ka koma kana shiga wancan bari wancan wanga tsaya ka tantance shi sai ka tsaye gaba ka ƙara an gane misali ko ka je bada kuɗi ka yi ƙwarigo ka samu mil furan maimakon ka sa ta aljihu sai ka ɗinke jika biyar baka kama ta ba to kakka aje jika ɗinka ƙasa a'a gyara ta a aljihu tukuna sai ka taita bido biyar ɗin nan ya yiwu ka taita ɗan biyar ɗin ka dawo babu jakat ɗin to kuma ku ga Allah subhanahu wa ta'ala da yake yana girmama manzo sallallahu alaihi wasallama na'am waye abdullahi bin um maktum yazo gurin shi gurin waye zo gurin manzo Allah ko amma da ake son a yi gyara ba a ce manzon Allah ya kyale shi ba sai an ka ce abasa wata wannan ya kawo da kai ya bata rai ya juya baya an ja a hul'a'ama don makaho ya zo masa dawa ake waye ce ma da shi ake kowa ga wani kenan a zahiri da shi ake kowa amma sai ana magana kamar ba da shi ake ba saboda girmamawa gina wani in kana gidan mashi ko kuskure ya yi maka kana mai hada ba direct ba sai ka je indirect ka yi mai magana me yasa misali an sha ruwa an raga kuma ba ka so a raga ruwa me yasa mutane ke shan ruwa su raga in an sha ruwa a daina ragawa ai musu kaza ai musu kaza kuma wanda ya sha ruwa ya raga yana nan fa shi ba ya san da shi kake ba ba ka girmama shi ba da shi ta zala ce abasa wata wannan ya kawo da kai an ce abus shi ne zuhuru da gadab hushi ya bayyana gare shi a huskarsa wata walla ya juye bayan an ja a hula'ama saboda makaho ya zo masa wa ma yudirika menene ya sanar da kai manzo sallallahu alaihi wasallam game da hakikanin al'amarin wannan makaho la'allahu yazzaka ai zai tsarkaku ne game da wannan tambayar da yake ma la'allahu bi su'alihi hadha tazku nafsuhu ma'ana ai shi wannan makaho da yazo ana saran wannan tambaya da yake ma zai tsarkaka daga abubuwan da suka shafe shi na rashin sani aw yadhakkaru ko kuma ya wa'asu fatanfa'uhu dhikra sai wannan tunatarwa ta yi masa amfani wa amma man istagna amma fa wa'annan kafirai da su sun ma wadata game da wa'azin ka su suna ganin wa'azin ma bai dame su ba shine wa amma man amma man istagna amma wa'annan da suka wadatu game da wa'azin da kake yi fa anta lahu tasadda kai kuma kana dagewa a kansu su wa'annan kafirai sun ki karɓar gaskiya kuma kana son sai sun gane shi kuma wannan ya karɓi gaskiya yana nema a ƙara masa ka kyale shi ka zo kana sauraron wa'incan wa ma alaika Allah ya zaka to me lehin ka in ma wannan da yake karɓar gaskiya in ma yake musulunta me da me ka kyale shi mana kun gane misali ko ka zo kana ma mutum wa'azi yana yi magan da gaba ka kyale shi mana idan bai musulunta ba menene abin da annaka wa ma ala rasul illa al balagul mubin ko ba haka bane shi me wa'azi ba abin da an ka dora masa sai dai iyar da sako wama alaika Allah ya zaka menene laifinka idan ma bai tsarkaka ba Allah kamar jagora ku kula da kyau masu wa'azi sai an kula da kyau idan ka zo kana ma wani wa'azi sai kai ta ji haushe yaƙi yaƙi karɓar abin da kake kira a in bai karɓa mai za ka yi da shi ka kyale shi wannan kaka ji haushin shi ta butun shi kai dame ka wani yanzu bai ɗauko hirar maulidi sai ya ga ‘yan izala ko ba haka ba ne wani bai ɗauko wa zagin sunna sai ya ga ahalar sunna to in yana so ma shi ta musulunci in ya ta musulunci kai yawa ko kan shi eh a kan shi ne duk wanda man amila salihan fa li nafsi duk wanda kaga yakin wanda kansa yema idan ka zo kana mu mutum a jikin gaya mai kaga yaki kyale shi kaka hawala da shi kaka ji hushin shi Allah ya ce wa amma man ja'aka yas'a amma wanda ya zo maka yana gaugawa huwa yakhsha shi yana jin tsoron Allah subhanahu wataala fa anta anhu talaha sai kuma ka shigaltu daga barin sa Allah ce kalla a aha damarin ba haka yake ba innaha tadhkira lalle fa wannan tunatarwa ce almai suka ce innaha tadhkira qur'ani tunatarwa ne innaha tadhkira wannan sura gaba ɗaya wa'azi ce ga wa'inda za su wasu faman sha'a zakara wanda yake so sai ya wa'asu a yayin da ya karanta shi faman sha'a zakara wasu malamai suka ce ai faman sha'a qara'a alqur'ana fatta'iza bima fihi wa intafa'a bihadhi wanda yake so sai shi wa'asu anan kana son ka wa'asu sai karanta qur'ani ka wa'asu Allah ce kalla innaha tafkira al'amarin ba haka yake ba lalle tunatarwa ce faman sha'a zakara wanda yake so sai shi wasu Allah yake cewa fi suhufin mukarrama shi alqur'ani an zo da shi ne a takaice a cikin takardu mukarrama ai masu daraja shine muwaqqara fi suhufin muwaqqara a cikin takardu masu daraja marfu'atin suna da daraja madaukakiya dan an sauko da su ne tun daga sama mutahhara sa'annan kuma sun tsarkaka daga taba daga kan hannun shedan mana babu wani lalatacce da ya kai ga wa'annan takardu da suke dauke da rubutu na alkur'ani har lokacin da suka zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi aidi safara suna ga hannun mala'iku wa'anda suke safara sune wa'anda suke dauko wahayi min lauhil mahfuz daga lauhil mahfuz su zo da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam su ne wakilai kenan wanda suke ɗauko saƙo daga sama su kawo ƙasa a hannunsu aka aiko da ƙur'ani ya zai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gane daga nan an ka samu safara kamar jakadanci shi aka samu safir jakada wanda za a wakilta akan wani al'amari na wasu abubuwa kamar yadda yake a musulunci jakada na farko a musulunci shine mus'ab bin umair lokacin da ya musulunta shine manzo Allah ya fara tura shi a Madina inda an kashe shi a yakin Uhud yana nan da tarihin shi gurgudu insha Allah Allah yake cewa kiramin su wa'annan da Allah yake cewa bi aidi safara ko a hannun mala'iku wa'inda suke ɗauko saƙo daga lauhil mahfuz zuwa ga menene zuwa ga manzon Allah to su wa'annan mala'iku kiramin masu daraja ne a gurin Allah subhanahu wataala barara kuma masu da'a ne ga Allah masu biyayya ne kun gane ko ay akhlaquhum wa af'aluhum barra aikin su da ɗabi'unsu duka nagari ne biyayya ne ga Allah subhanahu wataala qutilal insanu ma akfara Allah yake cewa an tsine wa mutum dan adam kuma an azabtar da shi nan al insanu bina al kafir wanda ya kafir cewa Allah ma akfara ai ma ashadda kufri menene ya kai tsananin kafircin kafiri da Ubangijinsa, minana ya kai shi, tilil insan Allah ya tsine makafiri ma kafar, me ya kai tsananin kafircin shiga Ubangijinsa. Shi mutum ya kafirce wa Allah da me ya dogara, kai ɗan adam ba kowa ba ne, bai kamata kafirce wa Allah ba, yasa Allah ya ce min ayi shay'in khalaqa ai da wani abu ne aka halicce shi, ma'ana ɗan adam ba za ka duba ka gani ba, da me aka yi ka, asalinka daga ɗigon maniyi ne fa min nutfatin khalaqa Allah subhanahu wataala yayi mutun dan adam ne daga ɗigon maniyi fa qaddarahu sai Allah subhanahu wataala ya kaddara shi ya bi shi marahil bada marahil mutun dan adam daga ɗigon maniyi ya canza ya zama jini ya canza ya zama tsoka ya zama jinjiri ya zama haka dai har ya kai inda ya kai min nutfatin khalaqahu fa qaddarahu ثم السبيل يسر الله ya ce sa'annan muka yassare masa hanyoyi na alkhairi da hanyoyi na sharri dan adam bayan ya zo duniya bai san yadda zai ce sha ba amma mu muka koya mai da zai gane nonon babar sai sha a haka kaga kana koyon zama kana koyon tafiya ka san bidar kuɗi ka san abin da zai cutar da kai Allah ce mu muka yassare ma wa'annan hanyoyi thumma amatahu sa'annan bayan yayi rayuwa ya kare in ya kai ajalinsa Allah ce za mu matar da shi fa'akbarahu sai Allah subhanahu wataala ya sanya shi a wurin da zai zama kabarinsa, mana ya koma cikin ƙasa kamar yadda Allah ya alkawari, ɗumma idan sha'a an shara, idan Allah ya so sai ya tashe shi mana idan lokacin kiyama yayi sai Allah ya tashe shi kalla Allah ce lamarin ba haka yake ba lamma yaqdi ma amara shi dai mutum duniya ta shigaltar da shi bai kammala abin da aka umarce shi ba bai aka umarci mutum da shi imani da Allah aiki na da'a ga Allah da abin da ya kama da wannan amma sai ga mutum ya shigaltu yana bin duniya saboda haka dan adam ya sani Allah ya masa ni'ima daga cikin nemomin da zai duba faliyan zurin insanu ila ta'ami mutum na adam ya yi duba ya gani zuwa ga abincinsa yadda Allah ya halitta masa abincinsa anna sababna alma sabba lalle mu ne muka zubo da ruwa daga sama sabban sabkarwa mai karfi ai inzalan qawiyya mun saukar da ruwa da karfi thumma shaqaqana al-ardha shaqqan muka tsaga kasa tsagawa kudi wa hikima ta Allah yanje za a yi noma hatsi jefawa yake a take hanci yana ƙasa amma sai ga duka sun hito daidai wa daida waye wannan Allah ne fa ambatna fiha habban sai muka fitar da a cikin ta kenan a cikin ƙasa muka fitar da habban ƙwayoyi kamar hatsi da sauransu shine abincin da mutane za su ci kun gane ko fa ambatna fiha habban wa inaban da kuma inabi kala-kala wa ƙadba da kuma alafan ƙadba shi ne alaf abincin dabbobi ka fidda inabi da kuma abincin da dabbobi za su ci wa zaitunan kuma muka fitar musu da zaitun wanda suna cin shi suna yin mai da sauransu wa nakhlan da kuma dabino wanda a cikinsa ana fitar da nau'i mabambanta na 'ya'yan dabino wa hada'ika gulban da kuma lambuna masu girman itace kaga lambu yana dauke da itace manya mai shine hadaika gulban ai azimatul ashjar lambuna ko kace garake waɗanda suna da itace manya manya masu ban sha'awa Allah yake cewa menene gaba wa fakihatan muka fitar musu da kayan marmari fakiha shine thimar daban-daban kayan marmari daban-daban wa abban da kuma abban shine bawo abincin da dabbobi suke ci kamar yanzu in ka dauki anana in ka kware sama ka ci ciki to wa zai ci baya in ka dauki mangwaro in ka kware sama ka ci ciki wa zai ci baya in ka dauki lemu ka ɗaye sama ka ci ciki wa zai ci baya in ka ɗauki fastek ka ɗaye sama ka ci ciki baya wa zai ci ta eh sai ka ga mai dabbobi ya zo ya tattara kaga su suna ci suna jin daɗi kai ma kana ci kana jin daɗi Allah ya wannan tsari Allah ce shi ne ya wannan shi sa Allah yake cewa mata'an lakum wannan abubuwan fa nema ne gare ku jin daɗi ne gare ku ko mutane wali an'amikum kuma ni'ima ne ga dabbobin ku na ni'ima fa idza ja'atis sakha idan busa na tashi yazo sakha shine sayhatul ba'th busa na ƙarshe wanda daga shi sai tashi Allah ce idan yazo yawma yafirrul mar'u min akhi ranan nan mutun zai guje wa dan uwansa wa ummihi zai guje wa babarsa wa abihi da babansa sahibaci zai guje wa matarsa wa banihi da yayansa duka zai guje musu da kullum ri'in min kowane daga cikinsu yau mai idin a wani ranar ta alkiyama sha'anu yi gune a kowane al'amari wanda ya ishe shi kadai yana lamarin da ya ɗauki hankalin shi amma duk da haka fa wujuhun yau mai idin musfira wasu huskoki a wani rana suna cikin ni'ima suna kyalli suna haske dahikatan suna dariya basu tabshira suna wa junansu bushara suna cikin farin ciki suna cewa ne ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa fi ishatin radiya haka zaka ga ana ustazu kai ustazu mun sa'a fa wallahi mun yi sa'a muna kiwa kiwa mun ka dage muka rike qur'ani da sunna kaga gashi mun tsallake amma kuma wasu huskoki fa Allah ya ce wujuhu yawma idin alaiha ghabara wasu huskoki a wannan rana suna ɗauke da duhu gabara ai akwai duhu a huskokin baƙi tarhaquha qatara kaskanci ya lullube su suna cikin tsananin gajiya da kaskanci ulaika humul kafaratul fajara to wa'annan sune kafirai ma Allah wanda su kafirce ne ma Allah fajara wa'anda suka wuce ka'ida wajen bin wajen sabawa Allah mana wa'anda suke fajirai ne masu sabawa manne Allah Allah mu dokin sarki ya mana jagora inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mu subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka